من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwanmu a wannan majalisi mai albarka masjid al-ansar a wannan rana ta litinin 20 ga shidda. ga watan shawwal a kalanda a nan 27 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya sha Allah wannan shine da yarda Allah zai kasance darasinmu na farko a cikin wannan manzuma ta lamiyatu ibn ward kafin mu shiga cikin darasin gadangadan yana da kyau mu ɗauki ko da ɗan nubuza yasira ce a kan wane ne ibn wardi an ce lamiya kamar irin na nuniya da ya ida nunun nunun nunun ake cewa nisba ila nun to haka shi ma lamiya ya ida da lamun lamun lamun sai ake cewa lamiya fi ibn wardi shi ibn wardi tajuddin ibn subuki fi tabaqat shafi'iyyah kubra ya dan kawo nubuza in shi dan tarihin shi takaitacce wane ne ibn wardi ibn wardi shine ake cewa umar bin muzaffar bin muhammad bin abil fawaris الشيخ الفقيه العديب النحوي زين الدين ابن الوردي sunan shi umar dan musfar dan muhammad dan abul fawaris malami ne babba wanda ya san hukumce-hukumce na addini na fikihu kuma hallo adib ne yana da ƙarhi wajen larabci sannan nahawiyu ne yana da ƙarhi wajen nahau zainuddin ake kirarin shi da suna zainuddin hasken addini ko kuma ankon addini ibnul wardi dan wardi yantahi nasbahu ila abubakar siddiq larabawa suna kula da dangantaka ba irin namu ba kamar nan nan yanzu aka tambaye mutum ya hudu kakan shi na biyar sai ɗaiɗai za su hudu ko na goma to amma laraba sai ka ga suna da wannan a rubuce har gada ake yin wannan sijil ne a gidajensu suna rubutawa don shi yasa shi ibn wardi ake cewa yana da kai dangantaka da babban sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda kuma shi ibn wardi shine ya faɗi haka a cikin manzumar shi inda yake cewa ma anni أحمد الله على نسب إزب أبي بكر التسل tare da ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala dangantaka ta ta kasance da abubakar siddiq ce ta haɗu ibn al-wardi tafaqqaha ala qadil quddat shi wannan malam mai wannan littafin an ce yayi fiqhu fiqhun shi ta hi karfin fiqhun alƙallan garin su kai har aka kiraye shi wa wuliyar kaza a fi biladin har aka mai shi ma alƙalancin aka ɗora shi alƙalanci a gari na hal yana a hal suriya aka mai alƙalanci sun matsaraka amma ya bar alƙalancin ne da kanshi wa aqama bi hal kuma hallo ya tsamna bai bar bagarin ya bar shugabancin wani ya hau da kanshi ba sauke shi aka yi ba don ya shagaltu da yi ma addini hidima shi'ruhu ahla min as-sukar mukarrar malamai suke cewa asida irin kasidodi na ibn wardi ta yi sukari zaki kuma hallo yana da kima kwarai ya fi kaman zinare ko azurfa kima an aike shi a shekara ta 689 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya rasu a shekara ta 749 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wannan ita ce a takaice nubza yasira ta ibn ruwar insha Allah yau zan mu doki baiti guda shida daga cikin wannan abiyat na harko na ibn ruwar yaqul الإمام زين الدين أبي حفص عمر بن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام السبا فلأيام السبا نجم أفل إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والاسم هل وترك القادة لا تفل بها تمسي في اسم رفيء وتجل وابتكر في منتهى حسن الذي أنت تحواه تجد أمرا جلل واحجر الحمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل نعم يقول ابن الوردي نعم نقرأ اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل وقل الفصل وجانب من
ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والاسم هل واترك الجادة لا تحفل بها تمسي في إسر رفيء وتجل وابتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل واحجر الحمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من أقل زادكم الله من فضله وتوفيقه مالاً ابن الورد يكتوى اعتزل ذكر الأغاني والغزل أوين سلطان بأغاني بأكسا sai aka sa ita zil zikiral gawani wal gazal zan mu ga bambancin a nan an sa a gani a wani littafin kuma an sa gawani ita zil ƙaurace ma zikiral agani ambatan waƙoƙi da kiɗa wal gazal da zance na soyayya da 'yan mata wa kulil fasla ka faɗi gaskiya ka ringa karanta alkur'ani a wani waje ne aka ce wa kulul haqqa shi ma nafsul wajen wa janib man hazal ka ƙauraci mutumin da yake kawai bai da aiki shi a rayuwa sai izgili sai jayayya malam anan nasiha ce ya fara ga matasa akan abu wanda yake waƙa'i ne shine akan sauraren kiɗa da waƙa malam yake cewa i'tazil min al-i'tizal ƙauracewa shi kuma in ka ji an ce ƙauracewa a larabci ko a addini tana da asali ake cewa a cikin ƙauracewa akwai darasi kuma wannan ƙauracewa duk wanda ya ji tsoro misali akan karan kanshi wani abu zai same shi a wannan wajen dole ai ya ƙaurace ya bar wannan wajen dan dan wani abu kai ya same shi ko kuma akan addinin shi a cikin alkur'ani mai girma in muka diba wannan kalmar na al'itizal tana da asali doka tun daga isa ashabul kahf ashabul kahf kaura cewa suka yi lokacin da sarki yake neman su ya hukunta su ake neman su a kashe su sai suka kaurace magarin har suka yi suka shiga cikin wani koko don shi sa ake ce musu ashabul kahfi sannan muka ɗauki kisa ta ibrahim alaihi salatu wassalam mun ga shi ma ya ƙaurace mu mutanen shi inda har Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin haka a cikin suratul maryam wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا muga lokacin da ya ƙaurace masu da abin da suke bauta makoma bayan Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mai mahuta kuma hallo ya kame alheri ya ba shi kyauta ishaqa ya ba shi kyautar yaqub kuma dukka da ishaqa da yaquba su ma Allah ya sanya su suka zamanto annabawa ne na Allah subhanahu wataala akwai kissan maryam ita ma an same ta ta yi itizal ta kaurace wa zukur fil kitabi maryama idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya kun ga maryam ma ta ƙaurace har ta tafi can kunwoshe gabas game da tabar unguwar tasu tabar iyallan nasu duka ga baki da yan gida nasu sai ta je wajen gabas da ta je a lokacin nan ne fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sauya ita ma wani alherin sai ya same ta da irin kauracewa dan kare addini ko kuma dan yin addini ko dan kare kai to akwai alheri tare da shi imam ahmad bin ibrahim al-wazir littafi takanas gare wanda ake ce mai al'uzura fi akirin zaman ƙauracewa a ƙarshen zamani ƙaurace ma abubuwa wanda gusu da kyawun da sauransu shine sai malam yake cewa ita zikral agani wal gazal ƙaurace ma jin kiɗa da waƙa al'agani jam'ul uguniya al'agani jam'ul uguniya music kenan mutum ya ƙaurace ma jin kiɗa da waka ammal agani su wannan kiɗa da waka faƙad ya bi hannasu yau ta rufe an jarabci mutane da jin wake-wake wa kasarat bainan nas kuma wake-wake da kiɗa ya yi yawa a tsakankanin mutane imma a cikin radiyo ne a cikin talbijin ne an akwai talbijin wanda su sa komi ma sai wake-waken ko kuma a kasutoci na daban kai wani ha a sadurar shi an kiraye shi waka a cikin masallaci yake waka zata shi a cikin makwanta yake waka zata shi dai waka ya sa an kiraye shi kawai taken shi ya je gaida marasa lafiya waka zata tashi ya je gaida ma'aikatan shi an kiraye shi waka zata tashi shi kuma babu shakka game da jin kiɗa da waƙa akwai haɗari mai girma kuma bala'i ne babba kai jin kiɗa da waƙa yana daga cikin sababbuka daga cikin sababin da suke sa a abu cikin aikata albasha kuma jin kiɗa da waƙa yakan sanya zuciyar mutum ta yi baƙi ta lalace kai jin kiɗa da waƙa yana sa ma mutum yauni ya ji kawai in za a yi aikin Allah in za a yi sallah in za a yi azumi in za a ambatan Allah abun ya dinga mai yauni Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين daga cikin mutane akwai wanda yake siyan yashashen zance kiɗa da waƙa don ya ɓatar daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba kuma ya ɗauki wannan kiɗan da waƙa ko zuwa abin isgili ko kuma abin wasa sai Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhin wa'annan su ne suke da azaba walakantatta Allah kare mu a yake cewa wa iza tutula alaihi ayatuna walla mustakbiran ka allam yasma'aha shi wanda ya saba da jin kida da waka in ana karanta mai alqur'ani ana karanta mai ayoyin Allah walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar bai taba ji ba ka annabi uznaihi wa qara'in ja Allah kamar an sanya mai wata dalma a cikin kunnen nashi dan ke ji wannan alkur'ani da ake karanta ko kuma ke ji qala Allah qala rasul fa bashirhu sai Allah ya ce ku labarta mishi ku bashi labari bi azabin alim da azaba mai radadi aya ta shidda da ta bakwai a cikin suratul luqman idan wannan aye ta nuna mana cewa akan annal gina min asbabid dala shi jin kida da waka yana daga cikin sabubbuka na bata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi da ɗayanku zai cika cikin shi da mugunya da ɗayanku zai cika cikin shi da mugunya ya fi mai alheri wallahi da ya cika cikin shi a wajen ya fi mai alheri a wajen Allah da ya cika cikin shi da waka hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya fi mai sauki ya ɗauki mugunya ya sha ya cika cikin shi ya fi mai alheri wallahi da ya ringa sauraron kiɗa da waka amma abinda sauraron kiɗa ya zama dare ruwan dare gama duniya a wannan lokaci irin namu wasu sun doka waye-waye sun doki jin kiɗa da waye-waye daga wani mota haya ce gari kai da kake da mota haya ka zo ka sa kiɗa baka san waye ka ɗauko a cikin motar ba ka shiga haƙƙin shi yana da ciwon zuciya kai ka zo ka sa music kana ta tafiya kai ka aza wayewa ne kai kuma kai ne ka tamba kauye ko da a wajen turawa jin kiɗa da kiɗa ba ba wayewa bane wayewa shine ka samu ilimi a cikin kanka amma babu wannan kai kuma ka sa kiɗa kana ta ganin cewa wayewa ne kai wayansu hatta kiɗan da waka sai a tare hanya a tare hanya kuma hannu ana kiɗa ana waka shi kuma wannan abin hanya tana da tarihi a cikin musulunci musulunci wannan ya yarda da hanya kuma hannu ya kawo sharaɗai na hanya yanzu naftarit da a ce kun zo kun hau kyarkwalta kun liƙe kun ce ba a ficewa kawai dan dalilin wani abu kuna kiɗa da waka kai ɗauka ko karatu kake yi ka hau hanya ba daidai bane ba a doka na sanin an ɗauko wani daga wata ƙauye bai da lafiya za a zo ambulance za ta zo ta wuce ya ta zo hanyar nan gag mutumin kuma a matse yake kawai sai a zo a isko kawai an rin hanya ana kiɗa da waka dole wannan ambulance in wani ta juya kuma har ta wannan irin wannan abun ya kamata hukuma su doki matakin gaugawa akan wannan abun barantana a garin da yana afkuwa kamar yadda ta doki hukunci mai tsanani ko kuma mai kyau game da irin mutanen nan da suke tahiya suke waɗin batsa suna tsira masai da magani ta tsira su irin wannan abun su ma magabata ya kamata su diba su duk wanda ya rihe hanya don kiɗa da waƙa shi ma hannu ya kamata a ɗauki wani mataki da za a mi a kan wannan idan shi ne malam yake mana nasiha akan mu guji wannan abun ba abin kirki ba ne ba a wani littattafan muka ce an ce ita zilzikral gawani shi wancan al'agani jam'u ne na uguniya amma algawani shi kuma jam'u ne na ganiya walganiya hiya almar'atu alfannanatu almustagniya bi husniha wa jamaliha an zina an ce gawani macen da ba sai ta yi ado ba ma kawai an tabbatar da akwai kyawu a gare ta ka shafa ma kan lafiyarka da irin wannan shi kuma malam ya kawo wannan abun dan ya ma nasiha ne akan a'a duka mata ga baki daya duk wanda kawai a rayuwar shi in yace mata zai biya to ba ya kai labari ba imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa da a zikiruhunna fama lahunna wafa'u rihu saba wa ahdihinna sawa'u ka shafa musu lafiya fa musu da alkawali sun wurga ka an suka ɗaga ka sama su kado ka yace rihu saba sanyin safiya da alkawalinsu yace duk ɗaya ne Mamu Shafi'i ya siffanta su da sanyin safiya mene da sanyin safiya sai ya so yana da daɗi amma yana da gaugawar kucewa shine su kuma hausawa suke cewa gwaninsu yana shara yana kada ka biya ma kanka da jin waƙe-waƙe ko kuma da harka na mata shine malam yake mana bayani a cikin wannan baitin sai malam yake cewa wa kulil fasla ka ringa karanta alqur'ani ga malam wa janib man hazal ka aurace ma mutumin da yake wargi na banza a nan malam ya yi iktibasi ya kawo alfasul ya kawo alhazal duka ya ɗauko su daga cikin suratul tariq ne innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal idan kun ga ce wa qul al fasla ka ringa karanta alqur'ani maimakon ka ringa jin kiɗa na banza shi kuma karanta alqur'ani yana sanya mutum yayi haske na zuciya ala bi zikrillahi tasma'inul qulub da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa kenan malam anan ya mana nasiha akan mu kaurace dukkan abin da bai da fa'ida barantana irin abu na wargi wa janib man hazal mu nisanci mutumin da yake wargi yake isgili yake jan mutane alhali bussa su Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan ya kawo aya a cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu لا يسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيمان la yasharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kada wani shashen ku wayansu mutane su ringa ma wayansu mutane izgili takan yi wanda kuke ma izgilin sun yi ku alkhairi kada wayansu mata su ringa yi ma wayansu mata izgili takan yi wanda suke ma izgilin sun yi su alkhairi kada ku ringa gaggaya ma junanku mummunan magana kada ku ringa jihon kawunanku da sunaye wanda ba a so Allah ya hana tibbi salismun fusuqu ba'da al-iman duk da sunan banza bayan an yi imani an gane wa man lam yatub wanda bai daina ba haka kuma fa ulaika humuz zalimun wa innan sune kuma hallo azzalimai kenan musulunci hatta da wasa wanda zai taba mutuncin mutum musulunci ya hana shi duk da musulunci addini ne wanda yake tusa ma musulmai a ringa mulmushi cikin juna a yi wasa amma ka a taɓa mutuncin juna wata tsohuwa ta zo jan annabi sallallahu alaihi wasallama sai take roƙo annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙon mata Allah Allah ya sanya ta aljanna sai annabi yake wasa don ya sa wajen ya yi mulmushi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai yake cewa al'ajus la tadkhulul janna ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ta tada hankalinta an ce mutum zai shiga aljanna sai kuka yanzu sai annabi ya ce to ku labarta mata fa ba ana nufin tsohuwa ba ba ta shiga aljanna sam sam sam ana nufin ku ba ta labari ku karanta mata inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abukara urban azraba ku gaya mata ku labarta mata ai ba za ta shiga ba aljanna tana tsohuwa sai an maida ta yarinya matashiya sannan za ta shiga aljanna yanzu tsohuwa sai ta nutsu kuma har ta fara murmushi kun ga wannan zama ne wasa ne wanda ba a ci mutuncinta ba kuma hallo gaskiya ce aka faɗa amma wasa in mutum bai so ka ringa ɗauko wani abu na tarihi na banza ko kuma waɗansu abubuwa na siffan shi ka ringa aibanta shi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan kuma wanda bai tuba ba shi da Allah Allah ya cewa wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wannan shine a takaice abinda baitul awwal yake karantar da mu sai malam yake cewa wada izzikra li ayyami siba fali ayyami siba nashmun abal wada izzikra li ayyami siba ka fasa ambaton kwanaki na yarinta kun ga da kasara ne siba akwai bambanci larabcin aka ce siba saba siba yarinta saba shi kuma sanyin sahiya ta ga bambancin kenan jinasu ne an yi tashaba allafazani fil nutq wa yahtalifani fil ma'ana kenan himala yace ka fasa ambaton abu na yarinta fali ayyamu sibana shmun afal shi fa lokaci na yarinta tarmamuwa ce wadda take gushewa bata dawama misali ka ringa cewa ka ni yaro ne ni lokaci na ne wallahi kakka biya wannan to wannan lokacin naka ai wucewa zai anan malam ya kawo shi kuma akan cewa irin mutanen da da a zikira ka wa ashwaka ila layali laila wa akhwatuha wa salma wa wildatuha mutumin da ya yi abu na yarinta kuma ya dawo ya yi ta faɗin wannan abu ba a san wannan abu ka yi abu na banza ka dawo ka ringa lokacin muna yara mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza shi ma ba a san wannan don saboda a wannan lokacin an ta ta'ishul akal hankalin naka ai bai nuna ba kana da iradatu fa iradatu ta'isha faman waqa'a fi zalika fa huwa kabirun wa huwa sabi don shi yasa duk wanda ka same shi a yarintar shi ya kama musulunci to wannan babban mutum ne ba ko da ko yaro ne kuma duk wanda ka ga babban mutum ne yana wasa da addini to wannan a musulunci yaro ne ba ko da ko ya yi shekaru a ruwa kenan al'ibra laisa bisarawa shi abun ba da a ce ba wannan shekarar ka kaza ko shekarar ka kaza ina amfani shekarun da babu addini a ciki kenan shine qul lil ladzi adda sinina mufakiran ya sahi laysa sirru fi sanawati kenan shine malamai suke cewa mutum kawai ya tsaya ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala baitin na gaba yake da alaka da wannan inna ahna ishatin qadaituha a wani littafi aka ce qadaitaha zahabat lazzatuha wal ismuha inna ahla ishatin qadaituha mafi daddaɗar rayuwa da mutum yake yi a rayuwar shi ita ce rayuwa ta yarinta mafi daddaɗar rayuwa da mutum yake yi a rayuwar shi ita ce rayuwa ta yarinta shine sai mala yake cewa in kuma ka biya ta ka aikata zunubi a ciki to ka sani zahabat lazzatuha daɗin sai ya tafi wal ismu hal kuma hallo zanihin ya tsaya don shi yasa yana daga cikin hikima na musulunci duk mutumin da ya yi zinihi a da sai ya komo ya ringa faɗi to Allah bai san wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisi ingantacce wanda buhari da muslim suka rawaito kullu ne adam hatta dukkan ɗan adam mai kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda suke tuba ba ce ba kuskure ko ba kuskure amma kyawun kuskure mutum ya tuba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni ina gafarta ma wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aikata aiki na gare kuma hannu ya shirya Allah ya cewa wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tuba dukkan ku zuwa ga Allah don ku rabauta ake cewa at-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba la mai tuba in yayi zinihi kaman bai yi ba wannan zinihin nan to kai kuma ka zo kana ta faɗa sai hadisi sai ya zo na Abu Huraira annabi yake cewa gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-muhajiri dukkan al'ummata Allah yana yaye musu zunubansu sai dai wanda suke bayyana zunuban nasu bayan Allah ya ruha musu asiri kai ka je kayi wani zunubi ka ba wanda ya san kayi wannan zunubi sai ka zo ka ringa faɗin wannan zunubi to wannan kana cikin hushin Allah kuma Allah bai gafarta ma ka yi shiru tun da Allah ya rufa ma asiri kai ma ka rufa ma kanka asiri hadisi ne ingantacce wa inna min al muhajir annabi sallallahu alaihi yana daga cikin mutanen da suke bayyana asiri bayan Allah ya ruwa musu asiri an ya'mala ar-rajul bil-layl kaga mutum yayi aiki da daddare amalan yayi wani aiki thumma yusbihu sannan ya wayi gari wa qad satarahu Allah alaihi Allah ya ruwa mai asiri fa wanda ya sani fa yaqulu sai ya zo ya ce kai baka san ba ya fulan kai wane amintul bariha kaza wa kaza ai jiya nayi kaza jiya nayi kaza jiya nayi kaza wai kayi albasha kuma har ka zo kana faɗi adbata yayi barci da sutura Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya waye gari sai Allah ya ce banna su wannan ruhu asirin da ka mana Allah bari in bayyana to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya laifi kuma ya zo mutanen ba su san ba yayi sun yayi laifin nan yake ta bayyanawa ai na yi kaza lokacin da ina yaro ka na yi kaza na yi kaza na yi kaza kai kana ga abin kirki ne to wannan ba abin kirki ba ne ba malam yake cewa wadar zikra li ayyami siba fali ayyami siba najmuna fal inna ahna ishatin qadaituha zahabat lazzatuha wal ismu hal kenan abin da yake in ka yi wannan abin da dama ya kamata ka yi kuma har ka yi ƙoƙari ka kawo wani abu kyakkyawa in mutum ya yi zini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya innal hasana yuzhibna sayyi'at su abu kyakkyawa suna tahiyar da abubuwa mummuna da har wani sahabi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aminal hasanati la ilaha illallah yana daga cikin kyakkyawar abu mutum ya ce la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kware bari ma ita ce mafi falala kyakkyawa Allahumma ja'alna min at-tawwabin al-mutatahhirin Allah ka sanya mu daga cikin masu tuba tsarkakakku kada ka sanya mu daga cikin masu alfahari da kuma hallo masu alfahari da sun yi albasha sun yi albasa kuma hallo suna bayyana ta sai ma inna mai manirtaka bal ma'asiya fi kitmanin sir duk wanda ya yi wani zinihi ya hau wani abun da Allah ya hana a boye babu wanda ya sani sai Allah to fala ya juzu lahu almuhadatha bai halitta a gare shi ba da ya ringa faɗin wa'annan abubuwan wa'annan wannan mugar su gane in ya ringa cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai a baiti na hudu mala yake cewa waturkil gadata la tahfil biha tumsi fi izin wa turfa rafi'in wa tujal a wata nusa aka ce wa turfa wa tujal nafsul wajen waturkil gadata kabar algada ne algada ita ma mace ce algada bimana almar'atu اللينة الناعمة المرأة التي إن شاهدتها تشهد بجمالها idan ce kenan malam yake cewa ka kiyaye kanka da irin wannan tana da kyau wannan tana da kyau kai kawai baka da wannan zance sai wannan wala tahfil biha kuma hallo kadda ka kauce da kai daga kai kai ita in dai matuƙa ba muharrama ka bace ba in kai haka tun su fi izin zaka wayi gari kana cikin ɗaukaka rafi'in wata jan kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala zai bude ma ƙohonin alkhairi a nan baitin abin da yake karantar da mu la tashtami kada ka haɗu da mace wadda ba muharramarka ba a wani waje ke bantacce wala tukallimuha kuma hallo kada ka masa zance illa bi qadarin haja ad-darura sai dai da gwargwadon bukata ta darura li'annaha haba'iru shaitan ijma ne yake cewa don saboda igiyoyin shaitan ne su mata kai fa an ta zu shahawatin ta yaya kai ma abucin sha'awa ne kai ba mala'ika ba ne ba tajlis ma'a fatatin na'imatin ka zauna tare da mace wadda kuma hallo wadda ta kai ta kawo to illa wa salis kuma shaitan sai dai na ukun ku ku bin wannan na ukun ku ya zama shaitani ne zai sa ku yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi fa alayka an tashtanibu zalika wajibi ne a gare ka da ka ringa nisanta wannan abin wala taqrabu zina in kai haka to zaka samu buɗi na alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala وترفع قدرا وشرفا عند الله وعند الناس جميعا kenan zaka samu ɗaukaka a wajen Allah in ji mala yace kuma har zaka samu ɗaukaka a wajen mutane dan saboda duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi ko mutum bai so dole sai ya yarda da shi hadisi ne ingantacce wanda in Allah subhanahu wata'ala ya so bawan shi dan saboda rukun shi da addini sai Allah ya gaya wa mala'ikun shi ya ce Allah ya so ya gaya wa mala'ika jibril shi mala'ika jibril zai gaya wa mala'iku Allah ya so bawan shi wani kuma ku so shi kai su so shi kuma hallo sai a tusa ma wanda suke cikin ƙasa hallo son ka idan Allah ya so ka babu wani wanda ya sai a ce ya ƙi ka amma kuma hallo Allah ya ƙi ka kuma hallo to hallo duk wanda ya so ka ma banza ne sai malam yake cewa a baiti na biyar waftakir fi muntaha husnil lazi an ta tahwahu tajidhu tajid amran jalal anan malam yake ce mai duk in zan mu yi aiki mu ringa tunani waftakir fi muntaha husnil lazi me zai kai ya kawo duk wanda bai tunani akan aikin da yake yi to ya zama to kamar dabba ne kuma a matsayinka إن الفرق الأساسي بين الإنسان والحيوان هو العقل بمبنشي tsakankanin mutum da dabba shine hankali shine hankali duk abin da kake gani mutum yana da sakafa don saboda yana da hankali ita kuma dabba batta da sakafa don saboda batta da hankali duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka hankali duk lokacin da zaka yi wani aiki to kai tunani fa kaga me zai kai ya kawo menene karshen wannan aikin naka in ba kai haka ba to zaka yi nadama akan wannan abun da ka aikata dan shi yasa zaka ga ayoyi da dama suke zabarar da mutum akan ya ringa tunani inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي الألباب الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وابتكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار zaga afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at musulunci addini ne na tunani duk lokacin da zaka yi abu kai tunani to menene karshen wannan abu ba kawai haka ba kara zube ka hau wannan abun in kai haka kuma zaka yi nadama tufakkir fi nihayati shay'in allazi kunta ashiqan wa muhibban lahu kai tunani a karshen abin da wannan kake so ka rikice da san wannan abin kai ne ka yi wannan abin wa kana sababan liga falatika an rabbika kuma wannan abin da kake so shi ne ya sa ka karatkana game da ambatan ubangijinka ko bauta ma ubangijinka to daga ƙarshe sai ka ga wannan abin ba ta jidu amaran haƙiran abu ne wannan ko ashe walakantacce ba mai jimawa ba ne ba misali da a ce mutum ne kake so kai kawai ka rikita akan san wannan mutum ko wannan mutum da malam ya fara kawo wannan abin to ka sani cewa fa fa nihayatuha alharam karshen ta to tsuha ko zata yi tsuha zata yi ko tsuha zai yi fal mautu bayan tsuha kuma hallo sai mutuwa fatturabu kuma hallo bayan wannan mutuwar sai a zama kasa خلقنا من تراب إلى تراب وأصل الإنسان سلسال وماء an halicce mu da ƙasa kuma hallo zuwa ga ƙasar zan mu koma in kuma ba mutum ba ne misali an gaira insani fa ni hayatu wa ainihin azawar a ce kuni ne kai ka haukace kawai kuni kake so ka yi ko da ta hanyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ce to ka sani kullum hukum ka same su ha yawman masa ya zo wata rana wannan fa sai ya barka sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda wulidal insanu faqiran wa sayamutu faqiran haka za malamai suka ce wulidal insanu faqiran wa sayamutu faqiran an halicci mutum talakka an aife shi talakka ko riga bai da barantana wando hannu kuma hannu wa sayamutu faqiran kuma hannu zai mutu a talakkar a cikin ɗakin nashi wanda in ya mutu za a sa shi a binne shi ma za a sanya shi kama sha a yawan wiladati za a sanya shi da aka aiho shi wani ɗan tsumma ne ake bagawa sai a lullube shi to haka in ya mutu shi ma haka wani ɗan tsumma ne hannu sai a lullube shi ba riga ba wani yana duk abin da kake so ka sani fa yawan ma shi ma sai ya zuru yana shi ne ma da yake cewa mutum ya ringa tunani duk akan abin da zai yi me zai kawo a ƙarshe idan malam tunani ne yake sa mu yi akan cewa fa duka ƙarshen wannan duniya alfana tahiya za kai kabarta don a jahiliya kai su bin sa'ida iyali ake cewa cikin adam kaula fi satar rasulu sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu man asha mata wani ajib ne hedi ya hau tsakar kasuwa ya hau saman mumbari kowa yana kallon shi ayyuhan nas ya ku mutane isma'u wa'u ku saurara kuma hannu ku hankalta ku ba ni kwallo kunan tun kafin a yi bisa kafin a nasa zartar a jahiliya to innahu man asha mata lalle hudu wanda ya rayu wannan hussein ya mutu wa man mata fata kuma hannu duk wanda ya mutu kuma hannu sai ya bace ba a gane shi to kullu ma huwa atin at dukkan abin da zai zo fa sai ya zo a cikin yake cewa ma li aran nasi yazhabuna wala yarjun kai ni wani me ya same ni ina ta ganin mutane ana ta hiya da su ana binne su kuma har ba su dawowa aradu bi hunaka fa aqamu aw turku falamu sun yarda da wannan washen ne wai da aka sa su ne suka zamna ko kuma barin su ne aka yi anan kawai suke tabarcin su wai a cikin kabari ita kai mutane akwai abin hankalta fa anan ba sai an lura ta aina samudu wa at to wai ina samudawa suke kuma hannu ina adawa wanda uwaye da kakanni sun ba mu labarun su yake taho da aina fir'aun ina fir'auna ya ce ka wannan abin fa akwai abin tunani akwai abin lura a ciki kaga shi tun kafin bi isa yake da wannan tunanin to shi ne ya kamata a ce mutum ya ringa irin wannan tunanin me zai kai ya kawo ce karshen alewa fa inji malam bahaushe ƙasa ina shi ne malam ya cewa wadda kirfi mun ta ha husnin lazi an ta ta hawa kai tunani a karshen abin da kake so wannan ba an ta tahawahu kai kana ta son wannan abin tajidhu amaran jalal amma daga ƙarshe sai ka same shi wani al'amari ne ko walakantacce sai malam yake cewa a baiti na ƙarshe wahjurul hamrata in kunta fata ka kiyaye shan giya fa in ka kasance ba mutum ne na kirki ba kaifa yas'a fi jununi man aqal mala yake cewa utruku shurbul khamar ka bar shan giya kuma har to ka nisance ta in ka kasance mutum ne cikakke mafhumul muhalafa kenan in kuma kana shan taho kenan kai fa ba mutum bane ba cikakke dan saboda wannan giye Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ta kuma hallo a kai a karantar likitoci ma sun tabbatar da tana da matsala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fi qul fihima ismun kabir suna tambaya ka akan giya da caca ka ce musu ya kai annabi wallahi giya fa da caca akwai zinihi mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya wallazina amanu ya kuwa kuka yi imani innamal khamru lalle giya wal maisur da caca wal ansabu da dukkan abin da aka bauta ma koma bayan Allah wal aslamu da dukkan abu wanda za a kawo shi a rinka diba rijisun kazanta ce min amali shaitan kuma har yana daga cikin aikin shaitan kai a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayya shiga aljanna mutumin da yake tanadin giya kai a wani hadisin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn majah yake cewa mu'min hamar ka abidi wasani mutumin da yake shan giya kamar mai bauta ma gunki ne a wani hadisin kuma aka ce alhamur ummul haba'is ita giya ita ce uwar kazanta da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana faman sharabaha wanda ya sha giya lan tuqbal salatahu ba amsa ai sallar shi 40 yawman kwana 40 fa in mata in ya mutu kuma wahiya fi batnihi kuma a cikin cikin shi akwai wannan giyar bai wutsarin ta ba mata mai ta jahiliya wa iyas billah ya mutu a kafiri kenan ya mutu mutuwa ta jahiliya kenan ganin cewa lokaci yayi kuma har mun zo karshe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya biya bukatun mu na alheri gabaki daya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ومتم الله يجيكم سدراما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين